بنظرة تأتي لنا بالزفر
مشوا sun tafi wasu sun yi kage da reni sun tafi wurin hukuma da inda duk suke jin za su bata ni bal zahara fi namimatan bari dai sun ɗawata annan neman cifi a ciki na da da faɗa sun je can azara sun ce na ce kaza an je can an ce na yi kaza an je can an ce kaza an je hawalin gwamnatin tarayya an ce kaza da kaza nake shiri ina neman ya mutsa ƙasa duk ba abin da ba su yi ba shau yake faɗa mashau mahasala sun tafi bal zaharafu sun kawata namimatan an namimanci fi a cikina ta warabbi bi fadlin minhu amma ubangiji Allah yuri ƙara yana jikunta min rinjaye zai da ga makiya ya farala daga gare shi ya farala minhu da farala tasa duk abin da za su je su da duk sharrin da suka kulla Allah ne ya ba rinjaye duka da sharrinsu da annamimancinsu da ƙajonsu duk ma ka yadda su ni ne a gaba kuma babban abin da Allah yake yi ga bayan Allah masu ɓannata ɓanna da wulaƙanci da cin zarafi da ƙagen ƙarya su je su ta tayi amma waɗanda suka nufi Allah bayan Allah da suke tsaye a kan hidimar addinin da manzon Allah su ne da mutunci kuma a idanun mutanen garin wannan babban nasara kenan masu ƙarfa da ƙage kuma su je su tattayi suna ganin ai batanci muke mana batawa ne ai wani muke lalatawa ko ba su san su suke lalatar da girman su da mutuncin su a idan bayan Allah wannan ya isa musiba ta
nadumu bi hamdillahi mu da masoya muna dawwama da godiya da yabo da Allah domin muna cikin na'imarsa kulli rahatin muna cikin inuwa ta hutu ba mu ba wahala wa amni da kuma aminci ala ragmi allazi ya kasu da daya a bisa turmar hancin mai nufin cuta gare mu mai sanya don mun cutu ya ci mutuncin mu ya watsar da darajar mu to Allah ya turmar hancinsa mu ne da girma da da al'umma ne muna cikin inuwa ta ta ɗaukaka da girma da mutunci idza ishtaghalu bil makri idan asirai suka shagala da yin makaro da mugun tanaji gare ni wa zuri da yankin ƙarya abin da ban yi ba a ƙallafa mun innani bi madhi habibillah ya su ce ni ko shagali na abin da ya shagaltar da ni nake yi shagaltuwa ta da yabon masoyin Allah annabi Muhammadu ne fada hara haka lamarin yake mutuƙar zamani sun shagala da mu da cutar da mu da zagin mu da ya mana karya mu kuma mun shagala da yabon manzon Allah babban nasara kenan kullum muna roƙon Allah yayin da wasu suka shagala da mu Allah ka sa mu shagala da kai da annabinka
lahu kullu waqtin min qaribi qasidatun akwai kasira gare ni zuwa ga manzo Allah min qaribi daga wato yan yan tunanin wako wato waka na kullu waqtin kowane lokaci daga ɗan waƙoƙi na akwai kasida ga manzo Allah aqulu bi fi hadhihi ad-dar ina rabauta da manzo Allah da yabansa fi hadhihi dar cikin wannan gida na duniya al-hura da lahira ma ina mai rabauta da sababin yabo na manzo Allah ظلمت كثيرا amma na yi zalunci ga kai na mai yawa tawaru ne كل ظلم dankanin zalunci وإنني amma hakika ni أوحد حقا ina kadaita Allah shi ne haƙo دون شرك babu shirka rare ni ولا برا amma fa babu wani aiki alheri kuma alheri tawaru ne
أحب كذا خير الأنام محمدا haka kuma ina soyayya ga fiyayyen talakai annabi Muhammadu a wannan ɓangaren ba wasa.
ولم أنفه ما دمت ba برا na mancewa da manzon Allah matukan na da wama a dandariyar ƙasa ولا بحرا ko ba a cikin kogi nake tafiya ina ta ambatan annabi ina yabansa ba na mancewa da shi نزلت إليه da ja'atu na fake izuwa manzon Allah منه daga manzon Allah dai جلبي مسرت shine samu na wato ainihin jalbin farin ciki na daga minu jalbi masarraci jawowar farin ciki na jalabi to daga manzon Allah ne jalabi na daga manzon Allah ne bari ka ji dafa yamma
ودفعي به dafa ina ma biyi da manzon Allah ne لا زيد أرجو ba zaidu nake kauna ba ولا أمرا wala amru ba ruwana da zaidu ko amru annabi muhammad ya ishe ni صلى الله عليه وسلم duk wani mai jin wata isa wanda sai da shi ko su ne suka iya to ba na bukatar su annabi muhammad kawai na'am وأم جناب المصطفى كل جرحة salatun wa taslimun salati da taslimi na Allah tunasibu kadara da yake yin munasaba da kadarin annabi daidai gwargwadon darajar annabi gurin Allah shi salatin da taslimu ta ya ummu da abal eh ni bi janibin nan na abin labin Allah كل جرحة ko wani lokaci
نكون بها في كل إذ mu ko muna kasancewa da albarkacin salatin nan cikin dukkanin buwaya da girma da ɗaukaka ومنعة da kuma ni'imomi ويجري لنا من جهته المسجع yana mai zurowa da sakowa gare mu na daga wato bawarsa albajada girma wasu sutura.
da kuma sutura albarkacin salatin makamar Allah اللهم صل وله أيضا da shehu komawa cikin magana a harafin rabi ga jibra Allah ya ƙara wa shehu haila.
وثقت بماهي الكفر أمد هاشري محمد عن مختار خير المعاشرين محمد عن محمود لها وإنني أهله به ما عشت فوق العكابر أتى عاقبا نورا سراجا ورحمة رسولا أمينا في بطون وظاهر أتى شاهدا عبد الإله مبشرا بشيرا نذيرا نبات الجماهير رسولا أتاهم بالملاحم داعيا أميا أبا ما لم تجد في الدفاتر زبان المقفى المصطفى الفضل نعمة شفيع البرايا في الخطوب الدوائر لك الله لا أنفق أجد بذكره هو الأروة الوثقى وتلك ذخائري نبي كريم رحمة وراحة مقيم مبين ذو الأولى والمفاخر أهد كريم متقي ومصلحه إمام رؤوف متبع وناصري كفاني ياسين مقيم مدهر وسيد الهادي منير المشاهد أيا قائد الغر المهيمن خالقا حبيبا شهيدا منذرا بالخصائر لترحم خديما دارعا دارعا دل سعيه أبا القاسم المنصور يا خير حاسب لأنك يا مرزوق وخير مشفع له رتبة فوق الثرات الآخائر رعيتك أهلا للوسيلة ساقيا لدى الخوض سلطانا ليوم وآخره خليدا له تاج وحقا وخاتما مقدس سرا راكبا في المظاهر مقفا له لعنان بعد خراوة له خاتم أرجو به كل فاخر هدى خاتما ذا عزة ومكانة توكل هكا لا يصل بصائره لها الله من ينهى محب صبابة ويرحم صبا صبا والسرائي لأهل الهوى نازم قويم وإنني درست عليه وقوت الأواخر على المصطفى المختار أبكى صلاته صلاة بها تمحجني كبائري أسائل ربا جبلة جل تفرج كربتي بيوم رسول الله عازم جابري لأسعد في الدنيا وأخرى وأرتقي إلى ذروة تعددها بالخناصر مكينا لدى الرحمن ذو العرش دائما ولي ولمثل جاب كل العشاء يصوص بلاد الله أمري حاديا بهدي كتاب الله عبد بالزاد تصلي على الحادي نور على علمه عليه سلام
وما أرسلناك شكو
وما صلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أوائل أوائل أوائل حروف أبيات تالية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم
محا حبه حب السوى
soyayyar wani manzala uku soyayyarsa ma'a ya share son wani sa وإن حبه مطاير فخمس القلب son annabi ya share dukkanin son wani sa zuciya hakika shi soyayyar manzala ko da yaushe ya tabbata a cikin zuciya ينفي سوى زهرة yana goge wani sa a bayyane inda son annabi ya shiga zuciya to ba wani abin da zai zo kuma ya shiga ya zauna ya yi tasiri na soyayya sai dai abin da ya shafi annabi صلى الله عليه وسلم na
وله أيضا
da shehu komawa cikin magana a arafin ra bai gaji ba gausi رضي الله تعالى Allah ya kara masa fa'ila kara mana imani shehu ya ce وصرت بما في الكفر na amince da mai share kafirci shine annabi Muhammadu Ahmada.
mai suna Ahmadu حاشري shine mai taruni na alkiyama محمد المختار shine Muhammadu abin zaɓin Allah خير المعاشر wanda yake shine mafificin baki ɗayan wato jama'u na kowane dangi
محمد المحمود Muhammadu annabi Muhammadu shine Mahmudu abin yabon Allah طه abin yabon bayan Allah shine kuma ɗa'a وإنني hakika ni in ya على حبه ما عشت na zama akan soyayyar sa nake matukan na rayu ala'arwa ina ne kokal akabiri hakika ni ina burbushin manya-manyan waliyan Allah masoya ana kansu ala hubbi a bisa soyayyarsa ma- ma- ma- ma dumta ko
ما عشت ma ishtu matukan na rayu ne ina kan manyan bayan Allah na danne suna sama da su akan soyayyar manzon Allah صلى الله عليه وسلم sallam
أتى عاقبا manzo ya zo halin kasancewarsa na ƙarshen annabawa نورا kuma halin kasancewarsa haske daga Allah سراجا fitila ne haske ورحمة kuma rahama ne ga halittar Allah kuma arsalna ka illa rahmatan lil alamin
رسولا shi manzo ne أمينا amintacce في بطون cikin baɗulomi a وظاهري zahiri ma shine rasulun aminu
أتى شاهدا عبد الإله ya zo kuma a bawa na Allah halin kasancewarsa yana mai shaida da bayi مبشرا yana mai bishara da aljanna da masu bin Allah بشيرا نذيرا yana mai gargadi da wuta kuma ga masu sabon Allah للبغاة الزمان gargadin nasa kuma zai bugata ga alzalimai a da jama'ir masu yawa taron alzalimai duka na duniya annabi ya gargade su kuma ya gaya musu abin da za su fuskanta a wajen Allah na azaba inda ba su bar zalunci sun kama Allah sun kaɗaita shi ba.
رسولا أتاهم بالملائكة halin kasancewarsa manzo ne na Allah a tahun ya zo musu بالملائكة داعيا da'iyan girma la'imu da ya gobi da sadaukai da'iyan yana mai kiran bayi izuwa Allah عليا da ummi baya rubutu baya karatu kuma shi ne uban malamai masu rubutu da karatu annabi muhammad kenan shi ne ake cewa annabi ummi annabi mai takama da wahayi
Rabbi cewa an ce annabi bai iya rubutu ba bai iya baya rubutu Baya yi ka- ba bai da iya ba
baya yi ne saboda kawai allah ya gwada allah ta kasa shi baya yi baya karantawa baya rubutawa haka annabi yake kuma girma ne gare shi isa ce shi ne Allah ya ɗau abu ɗaya ya ba wa manzan Allah shi kuma Allah ya ɗau ɗaya amma idan ba annabi ba da wannan sifar za ka ga ta waya ce idan kuma ba Allah ba da wacce sifar shi ma za ka ga duk wanda ya ɗauki wannan ta waya ce shi Allah ne ya ɗau ɗaya ya ba manzon Allah ɗaya amma in ba su ba wanda zai ɗauka wannan ya zama girma ko isa gare shi amma su isa ne da burin ƙasa da ba ne wannan sai su kaga shi na farko dai manzala shi ne annabi annabiyul ummi baya rubutawa baya karantawa kuma komai da na rubutawa da na karantawa duk daga wajensa aka samu shi ne uban kowa malaminsa Allah to kaga cewa a samu mutum baya rubutu baya karantawa in a hakin wani ne ai ba ba mai kyau ba ne ko laraba ma suna cewa wai hannun da baya rubutu kafa ne to amma haƙin mazala birin ƙasa ce isa ce duk halitta ba wanda aka ba wannan sai manzon Allah shi kuma Allah sai ya ɗauki in ya ce iya ce a'a shi kuma gado wannan a haƙin wani ba girma ba ne ce na baka yata ka je ka shirya an gama komai ya zuwa sai na fasa ba kai zan ba ba kuma kaga yanzu yanzu za ka ji an ja ana ka ga wani ai ba ai da tijantaka ba ai wani to shi Allah ya ce ya yi kuma an natsa ya yin ba mai ana wai ya yi kuma ya ce ya fasa a fasa kuma ya fasu shi wannan girma ne da ɗaukaka ne da ƙarin daraja iya matsayinsa kenan Allah ta ba wanda zai aka ya zama daidai saboda haka shi Allah tabaraka ta'ala da kansa ya faɗa yan la'u ma ya sha uku wasu abin da ya so yake gogewa ya tabbatar da kuma abin da ya so ya tabbatar ya dama kuma ya goge yana iya a'a akwai babu sai Allah shi wannan matsayin shi ne za ka ga a aikace ma aka nuna manzon Allah haka da ya tafiya da shi aka shiga sannan aka je wani waje mai wannan matsayin wani waje da ake ce man bustawa komai da komai daidai gurin haske ne duhu ne kamshi ne wari ne sama ne ƙasa ne tudu ne kwari ne to Allah ne kawai mai haka ya zama daidai shi matsayinsa ne yau goya ba mu ba Allah ɗaya ya ɗau ɗaya amma idan ba su ba duk wanda ya zama ya yi haka ko ya samu haka za ka zai zama bobawa ne bai da daɗin mu'amala shi sa ka shi ne baka je ko aure za ka nema nan ne baitin mala ɗin ya ce in ka tashi da ɗan aure ya malam nemi ɗiyar dattawa in sun ce i ba sa a'a ko mai magana ka fatan a tsaure a tsaye to shi Allah ba haka wani shi sa a harfan Allah da suka san Allah suke lallaba Allah Allah ka ba mu nasara
na'am umiyan haba ma lam tadi fi tafamu shi da ummi ne babu yana rubutu baya karatu amma an bashi abin da babu shi cikin littattafai da ilimi littattafan ma da gogonsu ai suka samu annabi muhammadu kenan sabanin muqaffa shehu ya ce abin bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya ribace ni al mustafa al bajr ni'mata da ni'ma shine mustafa wanne yake wata shafi'ul baraya ne ce tanta lukai sai ribace ni na zama bawan alarsa kawai fita daga ɗaukaka ni ba wani adaran maza Allah mai ceton talikai bin hududu da wa'iri a cikin musibu masu kewaye da halittar Allah shine ranar kiyama Masallahu la an fakku a shidu bi zikirki. Shehu ya ce, taimakon Allah ya tabbata gare ka ya Rasulallahi, ni ko in yi la an fakku ba na mushewa a shidu ina mai sa'on wata.
بذكر إيد أمة من الله هو الأروة الوسطى annabi sallallahu alaihi wa sallama shine igiyar Allah mafi karfi wanda diyar ke ta haye wanda da hairi wancan nan ka iya nan ta Allah aje aje na kenan shine na rike har zuwa Allah annabi Muhammadu
نبي shi annabi ne كريم mai girma رحمة kuma rahama ne وهو راغة shi kuma annabi hutu ne da halittar Allah مقيم mai tsaye da addini مبين mai bayyanar da sha'anoni da hukunce-hukunce na addinin Allah ذو الأولى ma abocin ɗaukaka ne والمفاخر da alfarce-farce na girmame-girmame sallallahu alaihi wa sallama أحيد shi ahidu ne mai roɗar da halitta daga barin shiga wuta shi ne ahidu
كريم mai girma ne da karamci متقي mai tsoron Allah ne shi ne ma tsoron Allah وهو مصلح shi ne kuma mai maslaha da gyara gare ni da halittar Allah baki daya.
إمام Shi annabi sallallahu alaihi wasallama shugaba ne رؤوف mai jin kai mai rahama متتبع kuma shi abin zabin Allah ne abin zabin bayan Allah ne.
وهو ناصر Shi ne mai taimako na sallallahu alaihi wasallama.
كفار ياسين Yasin ya ishe ni cikin komai da komai.
مقيم Mai tsere addini.
مطهر mai farkace bayi وسيدنا الهادي shugabanmu shi ne mai shiryatar da halitta المنير البشائر mai ba da bisharori ga masu bin Allah sallallahu alaihi wa sallama da samun rahama da yardar Allah
أيا قائد البر المهيمن صادقا ya jagoran masu hasken sofa ne na halittar Allah mai gaskiya shi ne annabi Muhammadu a alkiyama حبيبا shugaban masu alwala hasken alwala ka'idul gur masu hasken sofanin fuska da hannu da kafa da kunne da kai na shafan alwala su ne gurrun gurrun gurrun gurrun mayani gurrun to su- to shi ne annabi ne jagoran
حبيبا masoyi na Allah شهيدا mai tsaida ga halittar Allah alkiyama منذرا بالخصائر mai gargaɗin bayi da gamuwa da hasarori
لترحم خديما na kiraye ka ya rasulallahi kai jin kai da hadiminka بارعا wanda yake mai kaskan da kai دل سعيه da aikin sabata ya alaka أبا القاسم المنصوري ya uban alƙasim ya abin baiwa taimako daga Allah يا خير حاضري ya fiyayyen mahalarci na kullum shi ne kai annabi Muhammad sallam وأنك يا مصدوق hakika kai ya masaduku abin gangatawa خير مشفع ya fiyayyen abin baiwa ceto alkiyama له رتبة martabobi sun tabbata gare shi ya iltifati minal minal minal zuhur ilal gaiba ko yana magana da shi kuma sai da yana magana da shi lahu a- a- kuma ga'ibi Mhm.
له رتبة martabobi sun tabbata ga manzo Allah فوق الثرات الأهائل burbushin shugabanni na ƙarshe na duniya da ke ɗaya kakaf sallallahu alaihi wa sallama رأيتك أهلا للوسيلة na ganka ya rasulullahi kai ahli ne da samun wasila daga Allah da farila baki ɗaya ساقيا لدى الحوض suna mai kora bayi zuwa taukin alkausara alƙiyama سلطانا ليومي halin kasancewa kai sarki ne liyaumi daga yau ɗannan nawa ba wai sai a lahira annabi yake sarki ba kasan za a tashi manzon Allah ne sarki babba da ba a taɓa sarki irinsa ba kuma ba za a yi ba saboda ka shewa shi kai sarki ne a halara Allah liyaumi daga yau ɗannan nawa har وآخر izuwa ranar lahira ba sarki irinka alayhi salatu wassalam حميدا له تاج amina mai halin kasance wasa mai yabo ga Allah da hutajin akwai kan dogaro shi وحقا da batta wa khatiman da kuma zobe
muqaddasa sirrin yana abin tsarkakewa wato ainihin sirri rakiban fil mazahiri yana mai ɗaukaka da hawa a cikin darajoji a mabayyana wancan hatimin ɗin na hatimin nubuwa ne yana da batta yana da eh, hirawa sanda ko sannan kuma yana da hatimin annabta
muqaffan abin bi ne
muqaffan lahu ma'anan hatimin na zobe sa zobe ba mu zo na hatimin ba tukun yana da zobe na hannunsa da yake sawa a dama ɗin nan ko a ɗan yatsunsa na wusta muƙaffan shi abin bi ne annabin abubuwan da manzala yake ike da shi ya mallaka shi yake bada ake tawassuli da su da jakarsa da sandarsa da zobe Hmm? shi ne ce muƙaffan abin bi annabi muhammadu lahu ma'anan akwai fada guda biyu gare shi takalmi ba'da hirawatin bayan sadda wace ke dogarawa lahu khatimun akwai kuma hatimi to gane nake so akwai hatimi gare shi na annabta na bayan nan nasa abubuwan da muka faɗa abin da ake gani ne wanda annabi ya bari wanda wake ɗansu ba a gada wasu su ma na annabawa ne shi na sani duk suna nan wasu su a gidajen tarihi idan ka je turkiya wasu a Sha- mashadar husaini a egypt wasu a iraki duk suna nan Eh, na manzon allah ba suna- suna nan ba- suna nan yadda suke Mm, ya isa daraja ta manzon allah sallallahu alaihi ko gashin nasa madi yana nan a jiki a nan a madina ma akwai shi ina nan kuma shi gashin karuwa yake yi ma ka sa shi a kwalba ka ajiye an kwana biyu kana ɗago shi za ka ga yayin dubu sai annabi to duk nasa ne wannan na'am arzu bihi kullu fakhiri ko a ƙorinsa ka za a iji yana nan a yi a cikin wata kwalba wanda aka bangashe ɗin nan na na na na na Uhu- na uhudu ko Eh, yana nan bai kare ba baya karewa amma bangashe shi aka yi da aka je homa jautawa sai haƙorin ya bangashe haka kusurwa guda to wannan haƙorin inda za ka gane annabi ba kamar kowa ba ne sai Allah ya fito da wani ya gyara wannan ya daidai da haƙoran ba je kilina na da daltan ko eh, Allah ne ya gyara shi kuma wannan yana nan ya ina nan ina cikin wani kwalba yana kamshi yana ƙyafi yadda yake sai ka duba da kyau za ka gano gashi nan don yana don shi kamar su ɗaya da kwalbar yana shi ba irin haƙorinmu ba ne da za a sa a kwalba za ka gan shi to shi sai ka nutsu gashi nan sai dai wal wal wal wal da yake wanda da annabi yake da su akwai wani malami da ya rubuta littafi ina ambatan abubuwan da annabi ya bari nan faso ne ɗin annabi ya bar sanda ya bar kaza ya bar riga ya bar takalmi waɗannan wajen sifili goma sha ɗaya yana bayani akan waɗannan lamtayi ɗin nan na mulla Allah gashi nan to muna roƙon Allah muna tausali da waɗannan abubuwa na annabi Allah ya mana ɗauki shehu ya ce arzu bihi kullu fakhiri hatimi yana nan tare da manzo Allah a bayansa wannan hatimin ina ƙaunar duk mai alfahari da wannan hatimin hatimin nubuwa ne a bayansa a- a- kamar su tanti ne haka a kewaye Bai- in ɗan tudunsa kaɗan bai kai kaurin wato ƙwanjimuna ba ɗan kaɗan ɗan tudun in annabi ma ya sa jibba ba a maganin alamar tudun yana nan a tsakankanin kafaɗinsa biyu amma ya fi kusanci da kafaɗarsa ta hagu a ciki kuma akwai ɗan gashi gashi haka silili masu kyau gasussuka Mm. idan kuma mutum ya samu gani ya duba ya gani za a rubuta sir fa innaka mansurun haka yake a ciki shi ne shi ya ce ina ƙaunar duk mai alfahari da wannan hatimin duk sharifin da ya fito ta nan na ƙaunarsa don nasu ne duk wani sharif yana da wannan takamar da wannan hatimin don yanzu ya sharu ya ga dama ya rike da sai ya juya ya nuna ma yana nan tare da su shi ma'a
hudan shi annabi shari'a ne fatiman kuma cikamaki ne na annabawan Allah za izzatin ma'abocin buraya da ɗaukaka ne daga wa Allah da makanatin kuma daraja dai tawakkala haqqan ya dogara ga Allah don rayuwarsa haƙiƙa da gaske tabbar a daya shi ne yin ɗaya bin basairi ma'abocin basirori sallallahu alaihi wasallam
laha Allahu man yanha muhibban sababatan Ubangiji Allah ya nisantar da wanda ya hana wato masoyi bege kamar kamar tarni, tar da wanda ya hana mai soyayya ya yi bege. Eh, Wanda zai hana mun marabba za mu rabu annabi to tar da shi, irin ya nisance mu Allah.
wa yarhamu sabban Allah ya yi jin ƙarfi mai bege da soyayya da manzo Allah.
yawma balwa sarairi ranar da ake cikin bata zukata yana ake fitar da komai abin da yake cikin zuciya yau matabular sara'ir shi ne ranar alkiyama duk mai yabo na annabi ko mai sanne yaban annabi ko mai jin yaban annabi allah ya masa rahama ya taimake shi a wannan rana an gama
li ahli al-hawa lahajun qawimun tabarki daidaitacce ya tabbata da ahlin soyayyen mangala wa innani hakika ni inyas darattu alayhi na shuɗe a kan wannan tafarki kyakkyawa bil wuqut al-awaqiri har zuwa lokuta na ƙarshe ina kan tafarkin soyayya ta manzo Allah har zuwa alƙiyama
azka salatihi mafi barkakar salatin Allah على المصطفى المختار da ta bisa Mustapha abin zaɓin Allah صلاة بها salatin da ita ne محاذمي كبائري ake goge dukkanin manya-manyan jimudainawa da na masoya baki ɗaya
أسائل ربا ina roƙon ubangiji Allah جل mai girma da ɗaukaka ina roƙonsa تسويد قربتي ya yi dukkanin babban ciki na يم رسول الله Allah ya yi haka ne da masoya na albarkacin manzo Allah أعظم جابري shi ne mafi girman mai kulle dukkanin karaya sallallahu alaihi wa sallam لأسعد في الدنيا Allah ya yi haka zama ina zama mafi arziki a duniya وأخرى da lahira وأرتقي إلى ذروة zama ina mai hawa na ɗaukaka ila zarratin zuwa ƙororuwan nisa da ɗaukaka تعدادها da بالخناصر girma ɗaukakar ta wanda zama tana yowa ga ɗan yatsu har ɗan yatsu su ƙare ba a iya girma ɗaukakar da na samu da sababin soyayyen mazala yana da kaza shehu kaza shehu har ɗan yatsun ka su ƙare ba za ka iya kirga abin da Allah ya bani ba saboda manzon Allah falalar da Allah ya washe saboda annabi tana da yawa Allah ya kara masa آمين ko kuma Allah muna roƙon ka muna kamu kafa Allah mu ma ka ba mu dan albarka annabi
مكينا لدى الرحمن halin kasancewa ta zama mai daraja nan ga ubangiji mai rahama بالعرش ma'abocin al'arshi دائما cikar zama na da daraja da ɗaukaka gun Allah الله ai kuma an gama ubangiji وغدا me ya rage باو Allah ka ƙara masa daraja idan Allah ya sa bawa ya zama mai girma mai daraja a wajensa to kowane irin mahaluki ne zai ce sai ya kau da girma ko sai ya zubar da darajar shi ne zai zub da tasa in yana da ita dan ko bai da ita ya rasa ta har abada amma mai girma da makana a wurin Allah taɓa shi ƙara masa daraja da girma ne Allah ya ƙara shi wa kara
ولي da ni ولنسلي da ‘ya'yana na ruhi da ‘ya'yana na jiki دان كل العشائر mu dukkanin wato dangogi da jama'u su zama sana masu biyayya da ladabi gare su gare mu duka bi kawai ake dan mu ma muna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasusu biladallahi amriya lamari na kuma ya zama yana shugabanta da jagorantar garuruwan Allah duk inda ka je faila duk garin da ka je sai shehu kawai haka ake
hadiyan bi hadi kitabin ina mai shirya shiryatarwa ala kasancewa ta ina mai shiryatar da bayi da shiryar wannan ta alƙur'ani aw bi zajr zawajin ko kuma da kuma shiryatar wannan ta tsawon na masu tsawa su ne malamai ala sunnati tusalli ala al-hadi ya ubangiji allah na roƙonka ka yi salati a bisa shiryatar da bayi shine annabin muhammad marum manamahu muna ƙaunar samun baya bayansa alayhi salamun gaisuwa da tattalin mujalla mujibun lil jawadihi gaisuwa ku zama mai wajabtawa ne da kulla ainihin kare-kare
حفظاي فإنك خير الناس أنت المبارزون إلى دين الله أنت المنازلون وإنك أتقى الناس أفجأ فارس إذا دان ما قد كان قبله بارز فصمت ولم تبخل وما كنت كاذبا ولست جبانا من أبعث الجوائز وهذا أبيض قد أتى متكشفا على أنه الحب بالحب فائز يروم منالا قد تقاصر دونه كفول مدولا وإذ هو جائز عليك صلاة الله ثم سلامه عالم وأصحاب على الدين لا رسول فإنك خير الناس shehu ya ce hakika kai ya fiye mutane أنت المبارز kai ne mai fito ya fito da kasarai a buga بإيلاء دين الله don ɗaukaka addinin allah shine tabbatar da kalmar maɗaukakiya la ilaha illallah an tarmuna su kai ne mai jajjefarwa da kafirai kai nasara a kansu kuma addinin allah ya tabbata وإنك أتقى الناس Hakika ya Rasulallah kai ne mafi baiwan nan na mutane ka fi kowa baiwa cikin halittar Allah.
أشجع فارس Kai ne kuma mafi sadaukantakar farisu sadauki
لذا دان من قد كان saboda haka أبو بارز man tsarka mai mubarak wa abu wanda ya kasance yana fito na fito da rigima da kai da can da ni tsoro ya kwanta ya biyayya kuma ya bi saboda sadaukantaka ka ya rasulallah farisu irin doki mai karfi din nan a shija'u faris ce kai ne mafi sadaukantakar sadauki don ba dawakai ba mutane da da kowane annabi ya fi su sadaukantaka صلى الله عليه وسلم kuma saboda kyan hali da irin ɗabi'arka da irin sadaukantakarka wanda ya shaddada ya matsa da ƙiyayya ya dawo kuma ya zo ya bi ina mai neman albarka kuma yana mai yarda da addininka sallallahu alaihi wasallam قسمت ولم تبخل ka yi rabo da adalci kuma baka yi rowa ba وما كنت كاذبا baka zama kana magana kana mai sarefa ba a cikin duk abin da ka faɗa gaskiya ne daga gun kamar haka ga gaskiya daga wajen annaba ne aka san asidiku shi ne ainihin sidik sallallahu alaihi wasallam kuma futa baka yi furuci ba ka zuban kana mai sarefa
ولست جبانا من أداء الجوائز Ranar kai ba mai tsoro ba ne cikin komai da komai wajen isar da sabon Allah.
من أداك الجوائز Aljawa'izu manya-manyan gwaɓaɓen baye-baye ga halittar Allah ka kawo duniya da lahira min haɗaka. Daga bayanka ne ya rasu
وهذا أبيد Wannan kuma bawa ne gashi tare da kai na ka shi ne ne in yi قد أتى متكففا Hakika yaro yana mai bara da miƙo tafukansa.
على أنه a bisa cewa shi wannan bawan والحب بالحب فائز fa'il mai rabauta ne بالحب da soyayyarka
والحب ya yi rantsuwa kuma da hib abin son shine Allah da Allah nake rantsuwa ni wannan bawan da na zo gurin kan mai rabota ne da soyayya ka na rabota inda duk ake neman samun rabota na rabota da soyayya ka ya rasulallah kuma na yi rantsuwa da abin son halitta kuma shi abin son annabin ma shi ne Allah
ya rumu manalan ya rumu manalan wannan bawa ingil yana neman samun baye-baye qad taqasara dunahu fuhulun madaw wannan manya-manyan bujimai da suka shuɗe suka taƙaita koma bayan wannan baye-bayen da nake so a bani haya lo lo lo ɗin wannan manyan bijiman da suka shuɗe ba su iya samu na lo ɗin ba to ne haya bare bare haya Sure.
sama shi nake so in samu kuma ya samu
la garwa ba mamaki na samu haka cewar na da da suka shuɗe ba su samu ba iz huwa ja'izu dan wannan ja'izi ne halali ne ga Allah imamu mu na baya abin da bai ba na dacen ba akwai mai ana shi hakan babu an ka ce ba a haka to kai ka je kuma da albarkacin manzon Allah ne za garo ba mamaki ya ake yi in ma za a lalibi imanin mutum ne ya ake babanka ya haife ka ya tsufa kai ma ka tsufa duk ba ku da kuɗi sai can ƙarshe ɗan jikan da ka kai ka haifa sai ya zama ya kuɗi da kai da uban shi ke ɗaukan hidimar ku a nan ka yadda da lagarwa ko ha gani to haka Allah ke baiwarsa shi dai mumini na gaske wanda yake tare da mutanen Allah yana da shehu ya saki zuciyarsa kawai Allah zai iya yin komai ko da yaushe kanka ce a kai dai kawai nemi rike annabi kai kallo sallallahu alaihi zahiran Wa ubadinan ko menene na duniya ne ko taraki ne na samun kusanci lahira ne Allah yana yi bai gushe ba kuma yana yi wa bayansa Allah kai mana na'am alayka salatu llahi salatin Allah ya tabbata gare ka thumma salamuhu gaisuwarsa wa alin da alayensa wa ashabin da sahabbai ala dini barazu Alu da sabu su ne suka yi fito na fito da kafirai aladdini a bisa daukaka addini radiyallahu anhum حرف الصين na'am من القلب حب المصطفى وتنافسي مدى الدار في وصله ومجالسي تطوقت في الآفاق طالب وصلحي وشد اقترابي والأمين موانسي sallallahu alaihi wasallam فليس رجائي في تمام وصاله قويا وإني أنه لست بيائس عليه صلاة الله ثم سلامه وعال وأصحاب بدون الخنادس حرف السين na'am
ملا القلب حب المصطفى arabin sun shehu ya ce ubbul mustafa soyayyar abin zabin Allah annabi Muhammadu malal kalba ya cika zuciya na
وتنافسي zuciyar nawa yana miƙeƙe ne numfashi مدى الدحر في sai وصفيه cikin neman saduwa da shi guda biyu na zahiri da baɗini madaddari matuƙar zamani
وهو مجالسي shi kuma annabi alaihi salatu wassalamu shine abokin zamana
تطوفت في الآفاق ni na yi yawo a cikin sasannin duniya duk inda baka na tona ji shehu ya kewaya ta طالب وصلحي halin kasancewa ta ina mai neman saduwa da manzo Allah واشتقت رابي bakunci na ya tsananta kullum cikin bakunci nake yau na sauka can gobe na je can ni kadai ni da wani la'adamai ni aka shadda kira ni kullum shehu cikin bakunci yake a tafiye-tan- a tafiye-tafiye na da bakuncin nawa والأمين موانسي Al- aminu abu- aboki aminin Allah shine annabi Muhammadu amintaccen Allah shine mai ɗaya bakewa gare ni عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa
فليس رجائي في تمام وصاله
Ina. shehu ya ce raja'i na bai zama ba cikin cikar saduwa da shi ba ƙauyen bai zama mai ƙarfi ba fita ma mai misali ya ce cikakken saduwa ina sofa ina raja'in haduwa amma raja'in da nake yi na tsammanin haduwar hayo ko bai da ƙarfi irin cikakken haduwar nan bayan ni da shi din
wa'inni anhu lastu biya isi ni kuma ba mai ɗaya kauna ba ne na to ba za mu samu tamamul misali da manzon Allah ba ban ɗaya kauna ba amma kuma kaunar ba mai karfi ba
alaihi salatullahi latin Allah ya tabbata na manzon Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa da ashabin sahabbai budurul khanadisi su ne watanni na dofai radiyallahu anhu su suka haskaka komai da ko'ina Allah ya ƙara musu yarda حرف الشين na'am صفار مع الحديد ذلك لا نخشى هوانا ولا ظلما وزورا ولا بطشا أخاذله بالمدح وهو معنسي وحين سفى الله فما ضر من غشا نبي عليه قبل صلى مسلما إله الباب بشاشة من بشاء عليه صلاة الله ثم سلامه مدى الدار إنشاده لأحمد والعشاء عليه مع العال الكرام وصحبه أكون
أريد أن أعلم أن أخشى
حقين shin
سفار مع الحاج shewa ce tafiya tafiyan nan tafiyoyi na duk da nake ma alhaji tare da mai shaitar da bayi nake yi annabi muhammadu duk inda ka gani tare da annabi nake صلى الله عليه وسلم a birni ne ko a ƙauye ko ina ka gani da لذلك manzon.
لا نخشى saboda haka ne babu muna jin tsoron hawanin wulakanci a cikin tafiyoyinmu ولا ظلما wala zaluncin azzalimai وجورا da zalunci ne ولا بطشا wala tsananin rukun wani maki ba ruwanmu kaga tafiyar nan ta zahiri haka take tafiyar nan ta baɗini duk da manzon Allah muke shi sa babu wage ba dakatawa
أخاطبه بالمدح shehu ya ce ina magana da manzon Allah da yabo وهو shi معنسي ne mai ɗaya bakiwa gare ni don da shi nake hira ko da yaushe وحين سفى الماهي yayin da mai share wato kafirci ya tsarkaka gare ni san sai ma ya tabbata فما ضر من غشى wanda ya algush bai cutar da ni ba da algush din mai algush ya je ya ta yi ba zai cuce ni makansa zai cuta shine ka nuna mana soyayya kama kana tare da mu kuma ƙarya kake kana can kana tare da makiyanmu algushi kenan Eh, wannan shine algushi na mu'amala Eh, ko kuma kana nuna mana gaskiya ko ba haka ba ne duk wannan kai ka san ka ne مم.
mu ba zai cutar da mu ba don manzo Allah ya tsarkaka mu da gaske muke yi da annabi babu albush Mm, in kana so ka samu tsira daga sharrin mutane ka rike annabi da gaske kada kai algush yi soyayya da gaske zahiran wa baɗinan annabi Muhammad ƙaunan wa fi'ilan annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم kalban wa kalaban sai da rojo ne to in ka haka shi kenan duk wani ala zai iskanci ko wani yi zai shi ya sanya ne wagan an yi makar an makirci an gama an zo an ce shehu a daɗa da bai ce "Ah, shi bai sani ba mai makaru shi ya sanya ne ni ban sanya ne ba mai koma ba yi zagi ko ya nafaka ko ya haɗa kai da wani mugu ma'asali mu mun sanya na yi ne ba annabi ya ishe mu صلى الله عليه وسلم wani daga cikin mutanen kirki daga cikin abokan baban shehu Alhaji- alhaji abdullahi ibn alhaji ko a wannan ban wani ba ya gaya shehu ba daga shinge daya ya ce ya wa shehu wasiƙa a daɗa tsayawa a daɗa tsayawa a yi dafa'i mutanen nan naka sun sa ka gaba bin bokaye gari gari ake ana neman sai an halaka ka kada da dafa'i ni nasiha nake ma aka takarda ya yi kowa shehu mai shehu ya ce shi ma shehu ya godiya ya aika masa da wasiƙa da girmamawa cewa babanmu mai kulawa da mu na ji daɗi na gode amma akan maganar da ya a wasiƙa bayan gama girmama sai ce ya baba inni uhiduka ilman bi annahu أخبرني من لا ينطق عن الهوى لا يضرني كائن من كان wanda baya farci da son zuciya ya ba da labari ne rayuwa ta sama duk kasantacce kowaye ba zai iya cutar da ni ba ta gani saboda haka annabi ne kuma shehu bai ɓoye ba wani nufaka wani surutu wani gulma wani connection wani gefe wani waye duk kai kasan kan mu dai mu rike annabi kawai Allah bar mu da annabi amma barra mun gasha wannan ya algushi bai cutar da ni ba to tun da dai gushi cuta ne to wanda i cutar algushin kansa ya cuta kenan man gasha na falaisa minna نعم نبي عليه قبل صلى مسلما إله البرايا النبي محمد شيء الذي نادى إله البرايا وبين أنت لكيشين الله صلى يا صلاتي مسلما ينا ميغيسوا علي أغريشي وهو من حبه إن شاء وهو دشي من ذن الله ني إن شاء فارد عليتا تتبت لك الله من حبه دسوب سوير الله دشي عليه صلاة الله صلاة الله يتبت من ذا الله ثم سلامه سنن غيسوا السا ويبني المقفى يشي أبن بي أنه محمد ينا ودا تدني أم بشاشة من بشاشة busha daga bushashen nan na wannan da ya bushasha ta bushasha mai kuɗi mai jin daɗi mai fantamawa mai abin da ya ga dama da toni annabi ya wadatar da ni duk bushasha da duk abin da mutum zai je ya gwada na jin daɗin duniya ina da wanda ya fi shi tare da manzon Allah duk wani mai jin daɗi da jin isa ko ɗan gidan waye ya je ya yi ni bushasha ta da manzon Allah ta ishe Allah mun gode
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata da manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa madaddari inshadi li ahmada yace mutakar zamani sabon waka ta ga Ahmadu ne ba ga wannan su ba wal insha da kuma insha'i sabon magana na ba na waka ba duka da ga manzon Allah ne alaihi ma al kiram salati ya tabbata gare shi tare da alayansa masu girma وصحبه da sabansa أكون خديما Ni ko ina kasancewa khadimi ga manzo Allah عابدا mai bautar Allah عالما malami masanin addinin Allah da sanin manzo Allah أخشى mafi tsoro ga Allah da hushu'i حرف الصاد تمام العطايا والمواهب لم تقصى ba waka ko نعم tamamul adaya cike-cike dan na baye-baye wal mawahib da kuma baye-baye dai لم تقصى babu tana cikewa menene su بلوغ رسالات الشفيع إلى الأقصى shine jimla habariya ke cikakken baye-bayen Allah da kuma wato baye-bayensa ne da falalarsa ga halittar Allah duniya da lahira bulugur salati shafi'i kaiwar saƙon annabi mai ceton bayi ilal aqsa zuwa waje mafi nisa a duniya ta ga mai bangon gabas da bangon yamma na kudu da arewa kiran annabi ya gama ko'ina الحمد to لله wannan isar sabon annabi ga bayan Allah to shi ne shikar baye bayan Allah da kuma kyauce-kyaucensa da iga halitta mun gode الحمد لله فأرشدنا للمصطفى ووداده muna kuma yin godiya ga Allah da ya shiryatar da mu zuwa abin zaɓin Allah annabi Muhammadu ووداده دسويسا ونذكره شوقا إليه muna ambato zuwa gare muna ambatansa shauƙan dan shauƙi إليه zuwa gare shi إلى إحصاء ba tare da iyakan cewa ba نبي الهدى shi manzo Allah annabi ne na shirya خير الورى yayyan talikai شافئ البراء mai ceton dai halitta kakaf فمنك نوال الكل daga gare ka ne ya rasulallahi baye bayan kowa da kowa yake من أما wanne ya gamgamu na halittar Allah أو خص kowanne yake bantu ammawa da hassawa kowa da kowa na halittar Allah baya bayansa daga wajen ka yake shi sa wani liƙe da shi suke samu Allah ka bar mu da annabi ألوت جميع المرسلين جلالة ya rasulullahi ka ɗaukaka a bisa burbushin manzanni baki daya jalalatan don girma daga Allah فأنت رسول الكائنات kai ne manzon kasantattu kaka kowane manzo da akwai iyakar da aka dora masa iya jama'arsa amma kai rasulul ka'inati ne manzon duk kasantattu ne ولن تحصى ba a iyakance maka ba kai ne manzo gaba daya amma arsan naka illa kafatan nasi
عليك صلاة الله salatin Allah ita bata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa من الذات حق الذات daga zati gaisu wannan take hakikanin haƙƙin zatin Allah للمصطفى نصا nassan tana kuma bayyanarwa da zubowa ga abin zaɓin Allah sallallahu alaihi wasallama عليه صلاة الله zatin Allah ita tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa يقربني الماح الدلال mai share bace-bace yana kusanta ni الذي خص zuwa halararsa wannan da aka keɓance shi da manya-manyan mukamai daga halarar Allah عليه صلاة الله Talatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم sannan سلامه gaisuwarsa مع العالي tare da alayensa والصحب da الكرام sahabbai masu girma ومن أوصى da wannan da ya wasu ci da su